muna karatu a cikin wannan littafi mai taken zahiratu zatul iman alamu masu nuni ga raunin imani wallafar ɗaya daga cikin malamai mu'asirai shekul allama muhammad salih al-munajjad hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na goma sha shida sannan muna karkashin taken da ya kulla kuma bangare na uku na littafi shine ilaju za'fil iman magani ga raunin imani wanda ya kamu da raunin imani to ya da ya fita daga wannan tauku da wannan matsala wanda kuma bai riga ya kamu ba da za ya kauce ma wannan raunin imani wanda zai taba jin daɗin mutum na rayuwar duniya to da kwanciyar hankali na cikin bin Allah ne allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub sai an ambaci Allah sai an yi imani sai an yi aiki na gari to shine za samu natsuwa za samu kwanciyar hankali da jin daɗi to balantana kuma lahira wacce gaba ɗayanta ta masu takawa ce inna ma ya takabbalu Allahu minal muttaqin to za mu tashi lamba ta biyu cikin ababen da ke tabbatar da imani da kuma warkar da cutar raunin imani in ta kama zuciya daidai shafi na arba'in da biyu magani na biyu shine istisharu azamatillahi azza wajal jin girman Allah madaukakin sarki a cikin zuci sha'ura shine mutum ya ji abu a jikin shi ya ya rika hararo girman Allah ya ji girman Allah kowane mutum in ka kalle shi zaka ga akwai wani da yake girmamawa to zaka iya cewa wannan mutumin da shi wancan mutumin ke girmamawa akwai wani dalili ƙila wani alheri ya mashi ƙila akwai wata alaƙa ƙila ta jini ya kai na ga kana giran mutumin da ta yi ƙanin mahaifiyata waye zumuncin mu ɗaya ko kuma jari ya bani ko aiki ya samun mu ko shi ya aurar ma ko kuma mutunta ne yake yi ko kuma adali ne duk inda ya samu kanshi za ka ga yana kamanta adalci to duk waɗannan ababen da za ka faɗa a matsayin dalilin girmama wani mutum sashen na mutumin bai maka komai bai ka kwatanta shi kuma Allah da ya ka to da shi mutumin bai maka ba sai da Allah ya ka kuma da ya maka wa'annan ababen dukkaninsu za ka gai irin na 'yan adam ya maka ba irin na mahalicin 'yan adam ba to kenan ta kowace fuska mutum na da ababe masu tarin yawa da zai girma mahalicin shi da su to kullum ka hararo girman Allah shine istisharu azamatillahi azza wa jin girman Allah madaukakin sarki wa ma'rifatu asma'i da kuma sanin sunayen shi sunayen Allah nan mu san su walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi ta'ala tis'an wa tis'in asma Allah madaukin sarki na da sunaye 99 din da wanda yake so shiga aljanna wata kaida ce ta balaga da yake cewa faslu a wurin abin wasu lokai abin da ake nufi Allah na da sunayen Allah sama da yana da sunaye sama da 99 to amma a cikin wannan sunayen Allah in ka kiyaye 99 zaka shiga aljanna ba yana nufin iya su kenan ba suna Allah guda 99 za ga galibin su aka haddace hadisi ne da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito riwaya daga babban sahabi sayyidina abi hurairah radiyallahu anhu shi al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun tsaya inna lillahi ta'ala tis'an wa tis'ina asma man ahsaha dakhala al-janna suka tsaya nan shi kuma al-imam at-tirmidhi da ya ruwaito shi ma hadisin sai ya ce wahiya Allahu ar-rahmanu ar-rahim as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru har as-saburu in ka kirga sai ga guda 99 a ciki akwai kusan goma sha waɗanda kwata-kwata ba su tabbata ba wanda ba sunan Allah ba ne labil ayati wa labil hadisi a sahihi kuma shi sunan Allah ba a tabbatar da shi da ra'ayi to kaga yanzu ka kirga 99 a ciki akwai kusan goma da ba su inganta ba ka dawo 89 kenan target din da aka sa maka ba zai cika ba shi yasa an kado fatahul bari a mujallali na farko da yazo sharhin wannan hadisi inna lillahi ta'ala sai ce malamai ya kama ganin malamai sun ce suna Allah sun kai 300 saboda akwai sunan ma da ba a sani ba abin nan sammai in ya saluka bi kulli ismin huwa lak hadisin da Imam Muslim ya fitar sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi bi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubana kaga akwai sunan Allah da shi ya kadaito da shi tana nabi yazo addu'a yace ya Allah har wannan sunan da ba wanda ya san shi sai kai to har shi ina roƙonka da shi an ƙura lamba kenan to da wancan hadisa akwai sunayen da ba su tabbata ba kamar yanzu ka ce albaki ta ga ce abdulbaki kalmar albakin bai inganta ba ko ar-rashid shi ma bai tabbata ba suna nan in ka sami littafin ni'imar haihuwa na professor Ahmad Bello Dogara littafin da kai da Hausa to amma tunda maganar haihuwa ake dole a kulla babin sanya sunaye to idan za karkashin wannan matsala ta sanya sunaye to ya tattauna akan sunayen Allah can da Imam Tirmidhi ya fitar da kuma wanda ba su inganta ba in kana so ga sunayen Allah da suka tabbatan sosai zaka yi samun al-kitabul asna fi sharhi asma'illahi al-husna na al-imam al-imam al-qurtubi ko kuma ka sami littafin abdulmuhsin al'abbad wani mutumin kasar saudiya mahaifin abdulrazak ibn abdulmuhsin yana da littafi mai suna sharhu asma'illahi husna ko ka samu sharhu asma'illahi husna na mamar salih ibn rusaimin da sauransu to za ga sunayen allah to a takaice dai waɗannan sunayen allah ka san su ka san ma'anarsu ka rika roƙon Allah da su gwargwadon yadda suke sun wuce wancan 99 to ka san aƙalla 99 a ciki ka san ma'anar su za ka roƙi Allah sai ka zaɓo a ciki sai ka roƙi Allah rahama kake so ya amanu ya ra'i wadata kake so ya gani ya razzaku ilimi kake so ya alimu ya fattahu duk abin da kake so za ga wani suna Allah yana nan kamar ya tare maka wurin shi ne gate ɗin kana ɗaga shi kawai shi kenan sai a wuce a samu to ka san sunayen Allah da sanin sunayen Allah yana cikin abin da zai sa ka ga girman Allah wa sifatihi da kuma siffofin shi ka san al-ismu da as-sifa al-asma'u was sifat wa tadabburu fiha da yin tadabburi a ma'anonin sunayen ba kawai ka karanta ba huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر تو مي العزيز مي الجبار مي المتكبر to kana da bukatar ka san ma'anar ka kuma hararo ma'anar ka san kuma me ma'ame suna to sai wannan abin ya taimake ka sai kaga girman Allah wa aqli ma'aniha da hankaltar ma'anoninsu ka hankalci ma'anar abinda ake nufi da hankalta ta san banda sani za ka iya sanin ma'anar Allah shi ne aljabbaru mai ƙarfin takawa inda ko yin yadda ya ga dama ko mai iya karyawa a yadda yake so to sai ka hararo eh kuma kun kalli rayuwar ma haka take ba ba wani da gwanintar shi ke mai amfani ba wani da kwarewar shi ke mashi amfani kawai Allah shine fa'alul lima yurid ka nemo ire-iren wannan ka gwama sai kai da Allah shine aljabbaru duk yawan duniyar a karkashin hannun shi a karkashin shi take shi zai iya yadda ya ga dama da ita ba wani da ya sama face shi Allah shi ya ga dama ya kai shi sama ko dan yana son shi ko dan baya son shi ba wani mutum da ka gani a ƙasa face Allah ya ga dama ya bar shi a ƙasa kila ya bashi a ƙasa ne don yana son shi kila kuma ya bashi a ƙasa ne don baya son shi in kaga wani da lafiya kila soyayya ce kila kiyayya ce in kaga wani ba lafiya kila soyayya ce kila kiyayya ce sai ka je ka ga wanda in ana tutiya to za su iya tutiya da cika baki da wani abu sai su samu matsala ta kwarewar da gidansu ke da ita yayin sunan gida alhamdulillah kusan kowa likita ne sai gansu da wani sha bakwai sha bakwai to wayya aka yi ne prof ce a kawai aikin Allah kenan eh shi kadai ne zai je yanzu kai in ka za a zagi wani ko ciyaman ko ta karmar hukuma ba za ka kwana a gidanka ba amma shi kuma Allah sai ya karye shugaban kasa ma sai kwana lafiya yanzu da wani gwamna zai zo wuce aka wurge shi da tsakuwa a gidan yaro da ka kwana shi kuma Allah sai ya kautar da motar shugaban kasa ta fada rami ko ba wanda zaka je na tato wai shi shi Allah AFCC kwamishinan aig ba wanda za ka je na faɗar haka saboda an san wanda ya abin ya isa to ka rika hararo haka shi yasa wani ya taba ka a cikin mutane ba da shi za ka yi rigima ba koma tsakar dare ka tashi ka cinno mashi Allah ka haɗa shi da Allah daga kai sai Allah ya so ka faɗa ma Allah ne kake so ma a yi mashi gwargwadon fadarka gwargwadon yadda za a yi maka to ana so kullum ka hararo haka wastikrari hada shu'uri fil qalbi da kuma tabbatuwar wannan jin girman Allah a zuci mana karka bari a samu minti daya balantana awa daya da kai baka ganin girman Allah a dukkan rayuwarka ya zama da kana hararo girman Allah wasariyanihi fil jawarihi da kuma gudana ko kwararar haka a cikin gabbai hannunka ya rika hararo girman Allah sai da in ka kalli hannunka tsoron Allah zai kara maka in ka kalli kaza tsoron Allah zai kara maka in ka ji kaza tsoron Allah zai kara maka litan dika an tariqil amal domin ka rika magana ta hanyar aiki bima wa'ahul qalbu da abinda waccan zuciyar ta kudirce ko ta adana idan zuciyarka ta kimshe tsoron Allah ta kimshe ganin girman Allah to idan kunninka zai ji sai ya rika tuna girman Allah da ke cikin zuciyarka sai ya ji alheri idan bakinka zai faɗa sai ya tuno girman Allah da ke cikin zuciya sai ya faɗa alkhairi in hannunka zai taba sai ya tabo alheri in kafarka za ta taka sai ta tako alheri in zuciyar za ta yi tunani sai ta yi tunanin alkhairi in za ka yi sai ka yi don Allah za ka bari sai ka bari don Allah ya ce fa huwa malikuha domin zuciya ita ce sarkin jiki wa sayyiduha ita ce shugaban jiki wa hiya bi masabati junudihi ita take matsayin rundunar jiki wa atba'ihi kuma mabiya wacce ake bi sauran gabobin jiki ke bi fa idza salaha ko fa idza saluha salaha da saluha duka za iya fadi idan zuciya ta gyaru salahat sauran gabai sai su gyaru wa idza fasada idan zuciya ta baci fasadat sauran gabai sai su baci wannan kamar yadda yake a cikin hadisan Nu'man ibn Bashir fa inna fil jasadi mudga idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wahiya al qalb ita ce zuciya sai al'amari sai ga ya lalace yace wan nususu min al kitabi was sunna nassoshi daga al qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama fi azamatillahi masu nuni ga ganin girman Allah kasiratun masu yawa mana ayoyin da za su saka ga girman Allah suna da yawa idan ta'ammala al-muslimu idan musulmi yayi la'akari da su irtajafa qalbu zuciyar shi za ta raurawa zai tsorata zaga ya firgita wa tawada'at nafsu zuciyar abin nan ran shi zai kaskantar da kai sai ka cimma mutum yana da tawadu inna tawadu'a min khisalil muttaqi وبه التقي إلى المعالي يرتقي sai kaga tawadu da kaskantar da kai to yana cikin dabi'u da halayen masu tsoron Allah mutumin kirki mai tsoron Allah da tawadu shine zai ta dagawa sama Allah ba zai kabo shi ba amma ya cika baki yayi waye sai ga ruguza shi ba wuya sai sa ga kallata yanuwar yan siyasa ta fi kowace tenuwa gadarta sun fi kowa saurin ruguzowa saboda su ɗaiɗai ne mai cika baki za ka ji kawai ya zo yana magana yadda ka san ya aje addinin a tsallake rafi kawai shi ganin ‘yar wannan kujerar yake ‘yar wannan damar yadda ya taho a tattoshe mutane a bangaja wancan ya yi waye ya waye wani yake ta aijin mu muke a lokacin kamar mamu ne masu halitta haka suke ci sai za ga maganar ba taunawa to amma ranar da ya bar wurin sai ga ya kaskanta sai ka ji shi shiru yana jin tsoron kewaye gari kuma waɗannan da ya rika amfani da su yana taka wanda yake so ya taka yau idan ya yi sakaci za su taka shi 2015 da aka rantsar da buhari ana gama rantsarwar ina ga an kakkalla layi daga baya bidiyon ya ta yawo ana gama rantsuwa jonathan adc na bayan shi shine najeriya a lokacin ya miƙa wa shugaban kasa mai karbar gado Buhari kenan a lokacin ana gamawa wurin kawai har ta zubin ma wurin ya canza an gama ya zo yana saukowa akwai inda ya so ya biya sauke da yan mota shi shi kadai da fishin Jonathan security suka tare shi ba wurin abu bane wurin ba bin ba gumbin talakawa bane amma za ga wani nan shi ko shugaban jami'a ne kila ko wani babba ne a jami'a ko yana da wani babban mukami gogiyar mulki daga yana ta bankaɗo magana to da aka sake aka ta sauke mashi lodi to hadda imanin shi dama ba imanin amma an tashi hadda jakar zuba imanin sai a hada a sauki sai za ga shi ba mulkin kuma imanin an zo da imanin an rasa wurin zuba in kai daɗe ina wurin jakar imanin fa ce to ina ga lokacin da muka zo sauka hadda ita aka sauki jakar ma fa ba imanin ba to amma mutum yana hararo girman Allah to sai kaga to kai waye ma kai ba kowa bane kai ba komai bane kuma baka isa ba to Allah shine kawai ya isa eh wasu sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama sun je yaki wajen Rum akai fafa ta yaki to za ta ko yakin jeshul umara ko dai cikin yakokan da suka je yankin kasashen Rum su Italiya nan bangaren turai turai aka buga aka buga farko an kawo leken asiri so sojojin musulmi din ramammu ne yan firin firin haka da su to wannan yaki ayan awoyi za a yi yakin da aka yi kiyasin za a yi awoyi an yi kwanaki shine shugaban kafiran ya ce a je a kira mashi shugabannin musulmi aka je aka ce to ran kai dade na son ganin ku za ku gane suka ce ba za su zo ba sai an cika sharadin su suka ba da kaidoji aka ce an yadda kafin su je aka sa masa red carpet suna zuwa da mashi suka rika take shi suna wurgarwa suka je gaban shi suka tsaya suka ce sauri muke yi lokaci na da tsada faɗa mana sakon mu juya ce a dan zauna mana a sharuwa zai ce ba sharuwa muka zo ba yace wai ko da ina rikicinannu ne mun gan ku empiric muka ce awoyi za a gama yakin nan suka ce mu muna tare da Allah ko mi da muke shi muke hararowa kuma mun fito ne dan a kashe mu mai shahada shi kuma ya san su sun fito ne dan kar a kashe su su koma ci gaba da mulki to in ka hararo girman Allah sai kaga zai maka komai shi yasa zaka ga in kana karanta tarihin bajaman malaman nan za a gaba ka jin tsoron duk wani mara mutunci komai girmanka cikin ko Ahmad ibn Hanbal cikin wannan manyan malaman nan ko Ahmad ibn Hanbal ko Imam Malik an tambayi wani me yasa ba kwa tsoron masu mulki ne yace to ai ni ina magana ga wansu ban hararo su ban hararo su ina ganin ina ganin kimar ka ne gwargwadon kimar ka abun Allah yasa aka aiko sai dai mudul musayyib shugaban kasa yace ina dana ya ga yarka yana so yace ba zan bashi ba aka ce me yasa yace ina ta shiga irin wannan gidan ta ci wannan kamiyamiyar in bayarin ya tarbiyar ci kamiyamiyar ta wuce wuta a je a faɗa wa shugaban kasa ni na ce ba za a bashi ba kuma wallahi ba a bayar ba amma fa ya sha sanduna idan aka zane shi ce ku gama dukan ba zan bayar ba ne shine ya dauke ta yaba Abdullahi ibn Abi Wada'a mai riga ɗaya da faci sittin mara ko kwandala aka yi ɗauki ƙyar ya bashi ce wannan in na bashi talaucin na duniya ne kawai lahira mawadata ne kai kuma in na baka wadatar duniya kawai lahira talakawa ne aka dokan aka rufe masallacin shi aka yi waye sai duk ku gama inda ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya ko kawai iyanan duniya ne kuma aka gama yau duk basu in ya yafe mishi ya tuba yana can ya wuce shi kuma ya wuce to in ka hararo girman Allah to sai komai na gaban ka sai ya rika gudana gwargwadon yadda girman Allah kake hararo shi wa tawaza an-nafsuhu lil aliyyil azim sai ran mutum ya kaskanta ga madaukaki mai girma Allah shine madaukaki Allah shine mai girma wa khada'at arkanu sai gaban mutum su kaskantar da kai lissami'il alim ga mai ji kuma masani Allah shine yake ji kuma shine masanin kowa da komai wazada khushu'a sai mutum ya ƙara jin tsoron Allah cikin girmamawa an ce al-khushu'u jin tsoro cikin girmamawa da rabbil awwalin wal akhirin ga ubangijin na farko da na ƙarshe shine Allah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin fa min zalika ma jaa min asma'ihi al kathira daga cikin wannan akwai abin da yazo daga cikin sunayen shi masu yawa wa sifatihi da kuma siffofin shi subhanahu madaukakin sarki Allah da kanshi ya faɗa cikin sunayen shi fa huwal azim shi Allah shine mai girma shine mai girma zaka iya cewa azimu misr ko azizu misr mai girma wani mai girma wani mai girma gwamna mai girma duk wanda zaka kira mai girma duk kanana ne duk kanana ne amma ana ce musu masu girma ne in ababin isti'ara aro ne majazi kenan yawa ai mai girma shugaban kasa ya shigo amma in ana maganar girman Allah kuma to shi wa shi awama manzanni ma ba sa ka fada da ka fada da Allah ba sai shi shine mai girma sannan almuhaimin in an ce almuhaimin shine wanda ya rufe kowa wa muhaiminan alai shine abin da yake sama da kowa duk yadda zaka kware a wani fanni kana kasa da Allah ne wa fawqa kulli dhi ilmin alim huwa al-muhaiminu alayk duk da zaka kana da wayo huwa al-muhaiminu alayk duk da kana da wadata huwa al-muhaiminu alayk me kake da shi to dan gwadin ta da abin da ke wajen Allah sannan al-jabbaru me karyawa ko ba gaba kuma a zauna lafiya Allah shi kadai zai haka shi kadai zai haka ka wurgi motar wani babba ka gani a daure zaka kwana tana wucewa shi kuma Allah ya karkatar da ita ta fada gada kuma ka ji shiru babban lauya na kasa ba zai magana ba jami'in yan sanda na kasa AIG ko ba za ka ji ya ce komai ba sojoji ba za ka sun taru sun kewaye wurin ba yana ina yana yana nan wa huwa ma'akum aina ma kuntum ko bisa ni in kana so zan nuna maka ma inda yake yana nan yana nan wa huwa ma'akum amma haka zaka dana cewa to ita motar ya aka yi ta haka sai a koma zargin Japan ko Germany ko Korea da ta motar amma ba za a ce to shi Allah ya zai ma ranka ya dade haka an san ya to shine al-jabbaru sannan al-mutakabbiru mai barin kasa da nuna isa shi yasa Allah ce wal kibriya uridaki jiji da kai da nuna isa nawa ne mu ba za ba yadda mu nuna isa ba da abinda za mu yi sai mu yi tawazu shi kuma Allah zai yi abinda ya ga dama fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala yaqafu qubaha yanzu dan Allah in ba Allah ba zai rugurguza wasu mutane kuma ba wanda ya san yayi kuma yazo ya fada je abinda ya masa muda ko فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر بل هو مسع ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم يتي كذلك نجزي قوم المجرمين duk wasu mujrimai haka muke musu ba ko wanda ya san an yi wannan abin fa hal tara lahum min baqiya ta riga ta wuce ita da Umar amma haka yazo ya faɗa a Qur'ani ya isa ne yayi haka ya halaka Fir'auna a ruwa yayi kaza yayi kaza yayi ta faɗi to shine al-mutakabbir Allah mai nuna isa ne al-qawiyyu Allah mai karfi ne kowace al'umma duk karfinta zai karya ta yanzu yakilan ka faɗa ka sai wani ya ce maka har America sai ta tsare mutane ido har yahudawa ya ce har yahudawa har yahudawa fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum latifa in muka zo gabar da za mu murkushe yahudawa Allah ce za mu zo da su a dunkule sai mu tara wa wanda za mu aiko su gama da su sai masu ture da ko fashe kwai to kaga Allah shine mai karfi yasa ka duba manyan daulolin da aka wu an wo daular Sin an wo daular India an wo daula ta Ashuriyun daular Farisa daular Rum an wo kasashe masu ƙarfin gaske wanda da ba su amerika ake lissafi ba da daula ce ta farisa aka zo aka yi daula ta su salajika mutanen tatar yan wajen china china nan aka zo aka yi dauloli na musulunci masu ƙarfi da in ba musuluncin ba ba wanda yake cara yanzu fa hal tara lahum min baqiya sai dai kawai ka ji ana ɗan ambatan samu ce in sarakuna ne an sarakuna masu ɗan karan ƙarfi har a wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallama in dukiya ce an masu dukiya ta gani da faɗa amma duka Allah ya riga ya gama da su sannan alƙaharu mai rinjaye wanda shi in ka ja Allah ya ja kawai ka sakin mashi isa in ka nema bai baka ba karka yi wata gaddama alƙa haru ne suka ce to shi Allah ya ba zai ban ba duk requirement ina da shi to ai shi in ya in kana da requirement ya baka alfarma yayi maka in baka da requirement in kana da requirement ya hana ka adalci yayi to daga aikin Allah ba zalunci tsakanin alfarma ne da adalci tsakanin alfarma da adalci kai kana kana da requirement ya baka in ya baka alfarmai to da kana buƙatar kai ta godiya in kuma ya hana ka adalci yayi ana da buƙatar kai ta godiya ko da yaushe kenan al-kabir Allah shine mai girma yasa kullun a sallah Allahu akbar Allah shine mai girma al-muta'al madaukaki yana sama da kowa hissan wa ma'ana huwa al-hayyu alladhi la yamutu shine rayayyen nan da baya mutuwa wa tawakkala 'ala al-hayy alladhi la yamut Allah ce ka dogara ga rayayyen nan da baya mutuwa yanzu kaga in ka kalla wani abu zaka ga ta bangaren Allah ne kawai zaka iya yi wala kai nadama ba yanzu game da Allah zaka iya baiwa addini da nassoshi da saƙo da umarni na Allah ka ba su kariya har nan da shekara dubu ba za ka taɓa nadamar wani abu ba amma duk jam'iyyar da ka shiga ka sake baki suka yi ta rekodin ɗinka sai wata rana kai Allah wadai me yasa ake maimaita wata magana wani gona na nan suna ta faɗa da mai gidan shi na da ko ba ga da ke ta maimaita maganganun shi ba har yara na dariya wai shine ya faɗa wannan kuma shine ya faɗa faɗa zu kuma maganar da ya faɗa ba ya da za ka haɗa su so da shi labari ba a nasu in dai ka ba da labari karka kuskura ka dawo ka janye kana janye wasu ninka magareci amma ana iya janye hukunci shi hukunci ba a ba ƙarya bane dan ka janye shi yasa ba a samun hukunci a labari ana samun hukunci ne a insha'i wanda suka karanta balaga sun san akwai alkhabaru akwai al-insha shi ma al-insha din kala biyu al-insha wa talabi da insha ghairu talabi insha talabi shine ke da wannan abu Allah ya ce ku yi sallah kaga wannan ba ba labari bane umarni ne ku daina shan giya ba labari bane umarni ne ku daina auren mutu'a ba labari bane umarni ne ku yi azumi ba labari bane umarni ne to da umarni da hani tunda ba labari bane zaka iya bada umarnin ayyau kuma gobe ka zo ka janye kuma girma ne ma duk wanda ya ƙara bin titin nan a tare shi ya ba da naira ashirin rannan kuma sai ka dawo ka ce a cire kariyar kowa ya wuce a kyauta to wannan girma ne amma sai ka zo ka bayar da labari wane mai gidana ne tun muna yara rannan kuma sai ka dawo ka ce wane ba mai gidana ba ne tun muna yara lallai ɗayan maganganun ka shimfiɗo ta aka yi kuma kai magareci ne dole ƙarya ɗaya ƙarya ne in har na farkon ne ƙarya to yanzu kai bayan ƙaryar ma kana da wasu laifuka da ka in ka bada labari to yanzu kaga in ka zo kai ta bada labari game da Allah ba za ka taba nadama ba amma duk wata jam'iyya a ƙasar da ka ɗauka kai ta bada labari a kanta sai ka yi ƙarya wata na da ka ce mata jirgin annabi nuhu da ayoyinka da hadisai kuma wata na ka zo ka ce mata motar alafa to mu sanya za a yi abu ya zama jirgin annabi nuhu ba kuma ya zama motar alfa kuma a teku daya ai ba zai yiwu ba to da ka labari ne ba hukunci kai ba da aka to shi Allah shine almuta rayayyen da baya mutuwa kenan yanzu ko al'amarin da ya shafe shi shi zaka rike gaban ka gadi wal jinnu wal insu yamutun da aljanu da mutane duk suna mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dandana mutuwa kowa zai mutu innaka mayyitun wa innahum mayyitun ko kullu man 'alayha fan kowa daga duniya duniyar nan zai mutu shi yasa mutuwar kawai lokaci ne ba da ba rashin lafiya ba tsufa babu shekaru kawai in lokaci yayi shikenan wa huwa al-qahir Allah shine mai rinjaye fauka ibadihi a saman bayin shi kowa da ka gani Allah yana rinjaye da shi in ka kwanta ka tashi shi ya ga dama in ka ka rayu shi ya ga dama in ka ka samu shi ya ga dama in ka rasa shi ya ga dama kuma baka da wani abu da zaka yi wajen da'irar shi shi yasa ma za ga galiban waɗanda suka cika baki za ga galiban Allah na nakasa su jirgin Titanic ina ga 1912 ne ko ko 19 wani abu haka wanda ya kera shi mai ci sai jirgi ne na alfarma ko Allah bai yadda ba sai je Ingila sai daga ingila zai je france ko daga france zai je ingila haka fa ya faɗa ko Allah bai yadda ba to da ka ajama maganar Allah yadda jirgin ya haɗu sai ya kai labari kuma ka duba jirgin bai kai labari ba wallahi bai kai labari ba gashi nan ya zama ma kayan yana sai kwanan nan ma aka gano shi a ƙarƙashin ƙasa ma yayi ƙasa an mutu an ce mutum ɗaya ne ta tsira ko wanda suke da rai yanzu ta tsohuwa to haka Allah yake ba a cika ma Allah baki a Kano ba an yi ba ko wani gwamna giyar mulki ta jashi ce wannan dan takarar malamin makaranta wannan malamin makarantar ne yake neman kujerar gwamna to wa yake da shi in banda Allah bai da kowa sai Allah da keke da mashi aka fara kamfen da motar abokai mai hayaki ba inji ko tana da electric problem kuma wallahi karshe sai da yaci Allah ne ce ni za ka yi rashin mutunci yana kan kujerar kuma aka kare da shi daga baya kuma da wance ya gama shekara takwas aka ba shi dama ya dawo ya san cewa Allah ya isa yasa an ka ji yaro wani ma yake can ko yaro ka ji ya ce Allah ya isa ya kamata ka dan waiga amma faɗa babban magana fa wani ya waigo ce to wane haƙƙin nan da nike bin ka tun da dai ba za ka bayar ba Allah ya isa wani ya kaji ta yi shi ba ruwan shi shi ba ruwan shi a Kano an yi wani ko ya ci dukiyar wani ya ci dukiyar wani aka buga aka buga ka san shari'ar Najeriya a ƙarshe ne ya fasa shari'ar ya dawo ce alhaji tun da dai ba za ka biya ni ba na bakka sai lahira Allah ya isa ya ce a ai can na fi gata ai ni a lahiran ma na fi gata saboda ko wani zikiri ɗaya in na yi shi sai kai man ciko mugun malami ya bashi wani zikiri ka ba a cuce ka kuma a dai lahira kai ciko da ba Allah zai kira a lahira ba da mun bane amma tun da shi ne hankalin mu kwance a hakamul hakimina to kullun ka hararo lallai Allah shi ke da rinjaye wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi tsawa tana tana tasbihi da godewa ubangiji ko karar tsawa kaji ko da an ta cida wannan cidar godiya ga Allah take wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ba wani abu face yana wa Allah tasbihi sai dai ku ne ba kwa gane tasbihin wal mala'ikatu min khifati mala'iku ma suna tsarkake Allah suna mai tasbihi suna cike da tsoron shi to kuma dama mala'iku ai sun san girman Allah hatta idza fuzza an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqq Allah ya hukunta wani al'amari sama ta raurawa saboda tsoron Allah wasu mala'ikun sai su suma sai sun ji me sai can daga baya su farfado su ce me ubangijin ku yace sai ya ce qalal haqqa ya faɗa gaskiya ya yanke hukunci ya zartar da kaza yasa aka ce ma ka don Allah ko ka ji tsoron Allah ko na barka da Allah ya kamata jumlolin nan su tayar maka da hankali wani ce ya barka da Allah ka tare a gidan shi sai ya haƙura domin ya bakka da mai gaba daya kuma Allah yake cewa la an surannal mazluma walau badahi na rantsi da girma na da buwaya ta wallahi sai na taimaki wanda aka zalunta wallahi duk wanda aka zalunta ya saran shi a inuwa akwai ranar da za a kwato mashi haƙƙin shi walau badahi Allah ce ko da za a ɗauki lokaci ba dole bane in yi anan ba dole bane in yi a kusa amma dai kan haƙƙi sai na kwato yace azizun Allah mabuwayi ne nan ce buwayayye shine wanda ya gagaru kowa ba shi da 'yan majalisa shi Allah bai shawara da kowa wai dai wani abu yace to wa kake ga ko ayi ko kada ayi wa zai shawara shi fa'alul lima yuridu kuma la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu sannan duntika Allah mai azabar ramuwa ce Allah ya iya rama muguntar da kai in ya ga dama kai ma wani mugunta ya rama ma wancan mugunta kuma ya tare ka a lahira ku yi hisabi to da ai ba wancan ya rama ba shi ya rama falamma asafuna in takamna minhu Allah ya ce da fir'auna ya kule mu ya kai mu bango in takamna minhu kawai sai muka mayar mashi da wutar da ya budo mana rashin mutuncin da ya sai muka mayar mashi muka nutsar da shi da duk wanda suke tare da shi gaba ɗaya babu wanda ya sha don haka fusa ta Allah abin da yake yi kenan shi yasa malamai ke cewa kaga kabiyar musulmi mu musulmi da yahudawa tabbas abubuwa ne kamar guda uku ko biyu da ke gudana na ɗaya dai suna wahalar da mu kuma jikinmu na faɗa mana akan wulaƙanci da azabtar da mu da suke yi ka duba yadda ake wa falastinawa yanzu mai wadata wadata ne dai ci abinci sau uku a sati sun bushe sun rame mutuwa kawai suke amma ba da oda su bar yankin an kore su saboda ana so a kafa kasar isra'ila duniya ta yi shiru duk wani asibiti an rusa duk wani mafaka an rusa duk wani gida an lalata duk ta hanya mai kyau an lalata duk inda za a bi a kawo masa abinci ta sama da ta ruwa da ta ƙasa an lalata ko da drum za ka aika ba zai je ba za su harbo shi to shi kaga akwai wannan cutuwar abu na biyu muna da tabbas za mu yi nasara a kansu kenan wannan bushara sarra kenan akwai bushara to abu na ukun shine tsakanin wahalar da mu da suke yi da cin nasarar menene ya hana mu kai ga cin nasarar sai ka ce sabon mu kuma shine matsalar yau da zamu dawo mu bi Allah sosai shi yasa Allah ya ce kullay yadurrukum illa adha ba za su taba cutar da ku ba sai dai cutarwa ta jiki kawai in kaga sun taba ku to lafiyar ku suka taba ko rayuwar ku ko ta gabar jikin ku amma dai a ƙarshe ku za ku yi nasara me ya hana mu kai ga nasar sabo da muke yi in muka rike Allah shikenan za mu kai Allah zai mana azaba ramuwa a kansu yace kayyumun la yana Allah tsayayye ne baya bacci Allah baya bacci kwata kwata la ta'khudhuhu sinatun wala naw malamai suka ce nan wurin har wata balaga akai la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun ba a ce la ta'khudhuhu sinatun wa nawmun ba baya bacci baya gengedi in ka faɗa haka kana nufin bai haɗa biyun ne amma zai iya yin wannan daban ko yi wannan daban to shine Allah ya kore a shi ba haka bane shi wannan mutum ya daga wani haɗaɗɗe ne shi bai haɗa bacci da gengedi ko ya gengedi kawai yana jinka ko ya baccin gaba ɗaya huta amma da ta ce la ta kudu husinatun baya bacci wala ta kudu wala ya kudu hu naumu kuma baya baya gengedi baya bacci kenan baya wancan ballanta nayi wannan la ta'khudhuhu sinatun ko gangadi baya yi wala naumun ballanta nayi bacci to Allah tsayayye ne alhayyul qayyum shi yasa sun suka ce ismul lahil azamu ya zo a cikin qur'ani a wurare guda uku da suratul baqara da suratul ali imran da suratul taha kaga Allahu la ilaha illa hu alhayyu alqayyum haka yake a bakara da alu imrana wa tawakkal ala alhayy alladhi wa menene a suratu taha wa anatil wujuhu lil hayy alqayyum haka ce wannan shine ismul lahi alazam in dai kana so kai addu'a ta shiga ka hada da alhayy alqayyum yasa nabi koyi da mu ka ce ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghith sai ka goya abin da kake so ka roka kai da zuciya tsarkakakka haba zaka ga biyan bukata duk wanda kake so ka sauke wa lodi to wallahi da wannan addu'a zaka sauke mashi lodi sai dai ka ganshi a jarida ana cewa ba san me ya faru ba kai ne dalili wasu ya kulla shayi na ilma ilimin shi ya wadaci komai Allah ya san komai ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah ya san yaudarar ido kuma ya san abin da kirara suke boyewa har kiftawar da muke ta ido Allah yana sane wa qad wasafa si'ata ilmihi bi qawlihi Allah ya siffanta mana yalwar ilimin shi da kanshi da yace wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu mabudan gaibi suna wajen Allah babu wanda ya san su sai shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san abin da ke cikin teku da abin da ke cikin tudu kwanaki muna ga mun yi magana wani bincike da masana suka fitar wai sun kididdige yawan halittun Allah a tudu da teku an samu idan ka rubuta ashirin ne sai ka rubuta zero kamar ashirin da hudu shi ne za ka samo septadion ina ga wannan aa bilgin ko? ina ga zai ya fi faɗar iya wannan littafin kwantaraliyan kwadraliyon ko su sun zama zai faɗo ya a faɗin jiran kawai wai su ne yawan halittu masu rai da Allah ya halitta tudu wanda suke rayuwa yanzu dukkaninsu yana ba su abinci dukkaninsu yana tsane da su dukkaninsu ya san ajalinsu dukkaninsu ya san damuwarsu kuma dukkaninsu shi suke roƙo in ba kangararren mutum da aljan ba mu kaɗai ne ake samun yan taɓa kiɗi taɓa karatu ya tafi makabarta ya je gun boka ya je gun tsafi ya shiga da dare je indiya amma sauran ƙwarin nan a ai su ba su da kowa sai allah annabi sulaiman ya ce wata na je bakin teku sai ya ga wani kwado kwadan tun da yake bai taba zuwa saman ruwa ba can kasa yake rayuwa kawai daidai wani tsuntsu shi kuma ya taso daga wata nahiya zuwa wata nahiya ya samu wani wani kwaro zai kai wa 'ya'yan shasheka ya zo saitin tekun daidai kwadan ya bullo sai abin da ya dauko ya kuci kwadan na bullowa ya bude baki kwaran ya fata ya rufe baki ko macen kasan teku shine yake tambayar mala'ika wannan fa yace ai wannan kwadan bai taba zuwa saman nan da ka gani ba to amma Allah ya faɗa mashi akwai wani arzikin shi da zai zo ya je ya karbo shine yana kullowa ma ba ta lokaci shi kuma wancan tun daga wata nahiya ashe guzurin kwado ya ma guzuri to Allah mu dai yana sanar da wayannan halitta komai na yawan halittun ne yana sanar da su to komai yana sanar wa ma tasqutu min waraqatin babu ganyen bishiyar da zai fado illa ya alamuha face Allah na sanar da wannan ganyen bishiya wala habbatin fi bulumatil ardi babu wata kwaya a cikin duhun ƙasa wala ratabin babu wani abu danye wala yabisin babu wani abu busasshe illa fi kitabin mubin face yana littafi bayyananne Allah ya san komai ya alamu kulla shay'in wa ya alama kulla ka'inin wa ya alamu ma kana wa ma lam yakun law kana kaifa yakun suka ce Allah ya san abin da ya kasance ya san ma abin da bai kasance ba inda ya kasance ya zai kasance yanzu ni daga yanda an tambaye mu zaben da aka yi na 2023 da a ce ba tunubu ya ce ba wani cikin yan takarar ne ya ci ya kasar za ta kasance dukkan mu sai dai mi kame kame to shi ko Allah ya san da ba wannan bane da wani ne ya za ta zama tafiyan nan inda kayi ta da me zai faru kai baka sani ba kamar shi Allah ya san inda kayi daga abin da zai faru amma da baka yi ba kuma ga abin da ya faru kaga wannan sai dai Allah kawai sai dai Allah a sallama mashi kawai a huta wannan ayar na cikin suratul anam wa min azamatihi yana daga girman Allah ma akbara an nafsi abin da ya bada labari game da kai wa ma qadarullaha haqqa qadarihi kafirai da mulhidai da munafukai ba su girmama Allah ba gaskiyar girmama shi wato in dai ka hararo girman Allah za ka fahimci ba ma girma shi yadda ya kamata wannan ayar ita ce in fim suke ma hawan kawara bulala ya kamata a ita musu wa man kadara Allah hakan kadari wai Allah ya ce basu kaddara Allah gaskiya ne yaro ayar ba tana maganar kaddara bane yayi wa ma qadarullah hakka kadari ba su girmama Allah ba iya girmama shi akwai irin ta suratu al'an'am da ƙarshen suratul hajji ne ko da suratul zumar waɗanta suratul zumar ɗin ne wa ma ƙadarullah haka ƙadarihi izkalu ma an zalallahu ala basharin min shai kulman an zalal kitaban ladi ja a bihi musa نورا وهدى للناس تجعلونه كراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم سيكما إن التي ما قدر شبا واو ما قدر الله حق قدره والله قوي عزيز kaduba sifofin da ya bayar Allah karfa ne buwaye da ka za ga duk wanda ya rasu akwai wani buri kuma buri mai kyau kuma Allah ya hana ya cimma burin in ba isashewa zai haka wani na nan da ba a kashe shi ba tun bara waccan da zuwa yanzu da ya gina Allah masallaci Allah sai bai san masallacin bai so wani na nan ya dauko hadda da ba a kashe shi ba watan gobe zai hada kaf aka tafi da shi ba a san haddarka kaga ba yakin alheri ne ba amma Allah bai so kawai kenan ya isa ya isa to wannan wa ma kadar nan kuma wa ma kadar Allah haka kadari ba su girma Allah ba iya girmamawa wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama kasa gaba dayan ta damkar Allah ce guda daya a ranar alkiyama was samawati matawiyatun bi yamini sama kuma na daddiya ce da hannun shi na dama ga kasa ga sama duka annadi a rike subhanahu wata'ala amma yushrikun sarkiya Allah ya tsarka daga abin da suke hada shi da shi amma haka wani sai zai ce maka wani na iya aikin Allah kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqbidu Allahu al-ardha yawm al-qiyama Allah zai rike kasa zai damke kasa a ranar al-qiyama zai damke ta wa yadwi as-samawati bi yaminihi zai nada sammai da hannun shi na dama thumma yaqulu sannan yau cewa taron al'ummar duniya anal maliku ni ne sarki aina mulukul ardi ina sarakunan duniya wannan fa bayan duk duniya ta taru yawma yajma'u Allahu rusul Allah zai tara manzanni ya tara koma yawma yajma'ukum li yawmil jam'i ƙididdigar da ake cewa waɗanda suka rayu a duniya sun kai biliyan ɗari da goma mu duka biliyan ɗari da goma na Allah zai waiwayo mu ya ce ni ne sarki ina sarakunan duniya ina masu mulkin duniya a irin wannan gaban ne kala rawi ya ce zai taɓa wani tsohon sarki ce yana bai kace gani ce malam ba ma wasa ran kala rawi da raha an hana an sa hana shi tafsiri ne yake taba mai martaba sai zan ce kace gani Allah ya ce na masu mulkin duniya shi yasa za ga Allah ya yadda kuma shi ya bada dama dan sai a nan duniya akwai masu mulki kuma suna amfani da mulkin wasu su taimaki addini wasu kuma su ci mutuncin addini kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair shi yasa suratul an'am yake cewa walahul mulku yawma yunfakhu fis sur Allah shike da cikakken mulki radda za a busa kaho me yasa bai ce a nan duniya ba eh a nan duniya ma shike da cikakken mulki amma ba kowa yadda ba to tunda wasu ba su yadda ba bari ya bar fada amma an je lahira to suna da shi shi kadai ke da mulki aina mulu anal maliku aina mulukud dunya azan masu mulki in suka shiga kasa lalata garin suke wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutarafiha Allah ce muna so mu halaka kasa ko mu lalata gari sai mu sanya masu mulkin garin shugabannin garin sai su fada ayyukan alfasha neman mata luwaɗi tsafi zalunci ta'addanci sakaci da ibada aje dokar Allah mun gama da wannan kasar fa fasaku fiha fa hakka alaiha alqawlu fa dammarnaha tadmira in suka shiga gari lalata gari suke innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha rawahu al-bukhari wa yatada'u al-fu'adu zuciya za ta kaskanta wa yarjifu al-qalbu zuciya za ta raurawa inda ta'ammuli fi qissati Musa lokacin da mutum yayi la'akari da kissar Annabi Musa alaihi salam lamma kala lokacin da yace wa Allah rabbi arini anzur ilayk ya Allah ka yaye mani Allah in ganka Allah ina so in ganka fa qala Allah sai Allah ce lan tarani ba za ka iya gani na ba walakin anzur ila aljabali amma ka kallon dutsen can fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani idan dutsen ya tabbata inda yake to zaka iya gani na falamma tajalla rabbuhu lil jabali lokacin da Allah ya bayyana ga dutsen ja'alahu dakka sai mayar da dutsen nikakke wa kharra Musa sa'iqa Musa ya fadi can gefe a some Allah ce to kaga ba zaka iya gani na ba lan tarani kai hakuri amma zaka ji magana ta ولما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لوكتين ده النبي صلى الله عليه وسلم يفسر wannan aya qara'aha ya karanta ta wa qala bi yadihi hakaza sai nuna da hannun shi yace wa wada al ibhama sai ya sanya babban dan yatsan shi ala al mafsal al a'la min al khinsari a gabar sama ta karamin dan yatsa ya nuna wannan kenan wasu malai suka ce wannan gabar da ke kusa da arraha ita ce al-mafsalu al-a'la wannan maganganun masu sharhi kenan wasu kuma suka ce a wannan gabar ta sama ita ce al-mafsalu al-a'la saboda in wai ana daukar lissafin ta nan ne amma dai mafi yawan abin da jumhur suka ce lissafi ta sama ake daukowa ga al-mafsalu al-a'la nan to annabi sai ya dauki dan yatsan shi sai ya haka balarabe idan ya nuna haka to yana nuna kenan karfi ya kai karfi da ce mashi ya sarkin garin ku sai maka haka karkace nike ka zai yi to da Allah ta da Annabi ta nuna sai masa haka su sun gane me yake nufi san language kenan ba kura mai bane amma da san language aka nuna musu eh to Allah fa ba dama ne kuma kala sannan sai ya ce alaihi salam fasaka jabal nan take dutsen ya nike ya zama kai kace ma ba a yi dutse a wurin ba rawahu tirmidhi wa ahmad wa saka ibn kathir turuq al hadith fi tafsirihi ibn kathir ya koro isnadi na wannan hadisi da isnadai shi ya koro bayanai masu yawa game da mana isnadai na wannan hadisin da ya tattara kuma isnadi ne da yake da inganci shi yasa shi ma ya ciro shi ya kawo shi nan da haka Allah madaukin sarki shi yafi kowa ƙarfi har ma ba a kwatanta shi da ƙarfin shi da ƙarfin wani shi yasa suke cewa a babi na ladabi ma baka cewa Allah shine mafi ƙarfi kuskure ne baka cewa Allah shine mafi girma kuskure ne kai kace Allah mai girma shine Allahu akbar fassarar da tafi kowace kyau wanda ahlus sunna da musulmin arziki ke kai Allah shine mai girma in ka ce ah to ya cewa akai akbar Allah shine mafi girma in ka ce Allah shine mafi girma wato akwai wani mai girma kenan fada mana shi to waye duk wanda zaka fada yana zuwa bayi cikin shi in ya baci ranan ba zuwa office to yana girma kuma wani girma alam nakhluqukum min ma'in mahin fajalnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum fa qadarna fa ni'mal qadirun wa yawma idhin mukaththibin dole zaka fada ba wani girma yake da shi ba kawai Allah shine mai girma idan ka zo ka ce eh mafi kudi akwai mai kudi kenan to waye mafi wadata kawai ka ce Allah shine mawadaci sauran dukkan talakawa ne antumul fuqara ila Allah kowa bukata yake da ita a wurin Allah shine ba ka zo ka ce Allah shine mafi wadata mafi arziki mafi karfi mafi girma akwai Allah shine mai girma mawadaci mai azurtawa ko mai arziki ko kaza ko kaza amma ismu tafdilin a ba za ka jingina wa Allah ba saboda ya fi karfin haka dan babu wani sai shi babu wani sai shi shi kadai ya primary a garin ya je ya secondary ya je ya boko sai ka zo ka ce waye mafi boko a garin ai ba mafi boko a garin dan boko ɗaya ne kawai waye dan boko amma akwai wani mai digiri akwai wani mai waye ka ce waye mafi boko sai to akwai wani mai masters guda ɗaya eh to shine mafi boko masu digiri ku ya hakuri ba mai masters sai wani mai digiri a ce to mai digiri shine mafi boko to shi Allah ba ma kowa sai shi din ne kuma wayannan masail din da malai ya kawo anan da yadda zaka hararo girma Allah in kana yawan karatun alqur'ani musamman kuma kana tsayawa ka fahimci ma'anonin kana tadabburin ma'anonin to zaka fahimci girman Allah kwarai da gaske cikin zancen shi da ma'anonin zancen shi kuma zai kara maka imani daga nan sai ka sallama mashi ina ga zamu dakata na waccan maganar ta ibn al-qayyim tana da tsawo sosai ita ce har shafi na 46 mala ya ciro ta daga cikin al-wabil sayyib min al-kalim at-tayyib magana ce mai kwari da muhimmancin gaske to yana ga zamu tsaya kan sai mu tashi qala ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim ya ce فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام